أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa yau muna asabar tara ga watan ramadan hijira ta manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1441 wanda ya daidai da biyu ga watan biyar miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2020 a jiya mun tsaya akan aya ta ashirin da biyar zuwa aya ta ashirin da shida a cikin suratul a'raf a shafi na ɗari da hamsin da uku a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zama mu gabatar a yanzu nan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu yi kyakkyawan ƙarko, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannatul firdausil a'la ta zamanto ita ce makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya bani Adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون
يا بني آدم يا كو يا النبي آدم wannan wannan nida yana da alaka da abin da awin da suka gabata domin Allah subhanahu wataala ya ce ihbitu ku sabka a bayan ƙasa sannan ya ce ya tabbatar da mu a bayan ƙasa wa laqad makkannakum fil ardi to kuma waja'alna lakum fiha ma'ayish an gane ko an tabbatar da cewa cikin ƙasar za ku rayu qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun ko wa minha takhrujun kamar kirawo inda muka yi bayani ko ba haka ba to dai a ƙasar za a rayu to da Allah subhanahu wataala a ƙasar za a rayu fiha tahyauna amma taha sai da bayyana cewa daga gare ta aka halicce mu minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum nukhrijukum taratan ukhra sha'ir yace khuliqtu min at-turabi فصرت شخصا تعلمت الفصاحة في الخطاب وعدت إلى التراب فصرت فيه كأني ما خلقت من التراب خلقت من التراب فصرت شخصا أن هل تيني دقا كسا كوي تيغاني ناكوما دان أدم ما أنا الله هل تيني يا ميدني متون تعلمت الفصاحة في الخطاب سينكوي قري واتكين زنتي أتكين مغارا أنغاني كو وعدت إلى التراب فصرت فيه سيأكا ما يدني تكين كسا كما نكوما كسا ka anni ma khuliqtu min at-turabi ka ce dai ba daga ƙasa aka halicce ni ba ha ana mamakin komawa ta a cikin ƙasa to dan haka dai sai Allah subhanahu wataala ce ja'alna lakum fiha ma'ayish za ku rayu a cikin ta mun sanya muku ma'ayish to wannan tafsili ne za a yi daga cikin ababen da an ka samu muna na more rayuwa bisa ga doron ƙasa sai Allah ce ya bani adam ya ku ƴaƴan annabi adam asalin ya bani asalin shi ya bani ne to saboda idafa sai an ka shafe nun domin dama nun ana shafe ta wajen idafa idan ya zamanto suna musanna ne ko jam'i ne ko kuma wato abin nan mulhaq da jam'i ya bani adam an gane ko ya ku ƴaƴan annabi adam to da wannan ne aka samu mas'ala ta fiqh wanda malaman fiqh suka yi sabani akan ta domin da mu an ce muna bani adam ƴaƴan annabi adam alhali mu ba jikokin ma annabi adamu bane jikokin jikokin jikokin jikokin annabi adamu kenan annabi adamu matsayin kaka yake da mu to shi yasa akwai wata mas'ala da aka yi sabani tsakanin fuqaha ita ce wadda ake kira mas'ala al-musharraka ko al-mushtarika ko al-mushtaraka ko al-musharrika ko al-musharraka ko al-hajariyya ko al-yammiya ko al-himariya wace mas'ala ce shine mace ta mutu ta bar miji sannan kuma ta bar mahaifiya sai ta bar ƴan uwa guda biyu na wajen uwa su ne ake cimali ummai daga mahaifiya kenan ko fiye da biyu sannan kuma ta bar ƴan uwa shaƙiƙai ko ko akhawaini li abawaini in an ce li abawaini sune shaƙiƙai ne waɗanda na mahaifi da mahaifiya su zamanto biyu fiye da biyu to kaga miji idan ya mutu ya bar mata idan ba ta da ƴaƴa tana da rabi walakum nisfu ma taraka azwajukum sannan kuma uwa tana da ɗai bisa shidda an gane ko shine wato abin da ɗaya bisa ga shidda in babu ƴan uwa to sannan kuma abin nan ƴan uwa na wajen uwa idan sun zamanto biyu ko fiye da biyu Allah ce fa in kanu aksara min zalika fahum shuraka'u fi thuluth kaga idan miji ya dauki nisfi nashi tunda shidda ne za a raba dukiyar miji ya dauki uku shine rabi kenan uwa ta dauki daya dama shine ɗaya bisa shidda to abin da ya saura fahum shuraka'u fi thuluth thuluthi kuma biyu ne ƴan uwa li ummai sai su dauka to kuma ga ƴan uwa li abbai su kuma bu samu komi ba alhali ko wannan uwa ce suka hada wannan kuma sun haɗa uwa da uba to kuma su ashabul furud na waɗancan sun ɗauka to kuma yanzu ɗanga asaba ne ba su samu ba to an ce wannan mas'ala ta fara faruwa ne a zamanin sayyidina Umar to shi yasa malamai sun kasanya mata suna sai waɗansu sun kasa mata suna al-mushtarika al-mushtarika ismul fa'il ne kenan al-ikhwa al-mushtarika ƴan uwa da suka yi tarayya tunda sun haɗa uwa to shi kenan babu matsala sai a basu a sa su su yi tarayya a cikin ta bai dace a watsar da su ba alhali sun fi ƙarfi sannan kuma an samu suna al-mushtaraka an gane ko al-mas'ala al-mushtaraka mas'ala wadda ƴan uwa suka yi tarayya a cikinta wani kuma malamai suna kiranta al-musharrika wadda tattaro ƴan uwa ta hada su li amai da wato li abawai ko kuma al-musharraka wadda shi mai rabon gado ya hada ƴan uwa sharrakahum fi hadhihi al-mas'ala sannan ana kiranta al-yammiya wato al-yam shine teku fa akhadnahu wa junudahu farabadnahum fil yam sannan ana kiranta alhajariya daga alhajar shine dutse kuma ana kiranta wato alhimariya saboda ƴan uwa da sun ka zo inda sayyidina Umar suka ce a to waɗancan uwa suka hada sun samu mu mu samu ba mu ko muna da uwa muna da uba to hab anna abana kana himaran mulkan fil yammi kenan ka dauki babanmu cewa babu mashi ya kuma kamar matsayin wato hajaran mulkan fil yammi ko ko hab anna abana kana himaran to ki baban ba ba mutum bane ai mun hada uwa kenan ya kamata a ce an babu ko ko hajaran da matsayin dutse yake mulkan fil yammi wanda an ka jefa a cikin teku shi yasa wadansu malamai suka kira ta al yammiya suna guda bakwai gare ta waɗannan su ne wadanda tsaya akan su akwai ƙari babu ƙari Allahu a'lam to menene hujjar hanabila su suka tafi cewa ‘yan uwa waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ba za ba su da rabutun da ashabul furudu sun ɗauka su ne asaba su ko waɗansu sun kalli illar uwa ta haɗa su bayan ma kuma uba kina ya kamata a haɗa su su yi gado sai hanabila sun ka tafi cewa a'a shi wato abin nan cewa ba za su yi gado ba saboda kaka matsayin uba shiki yadda uba shike hajbikin ƴan uwa haka su ma yake hajbikin su kenan yadda uba afwan kenan ga inda matsalar take yadda uba yake hana ƴan uwa gado to su a wajen su haka ne kaka yake hana saura gado ni addalili suka ce saboda uba an kira shi kaka an kira shi matsayin uba a cikin alqur'ani ya bani adama ya ku ƴaƴan annabi adam to kaga shikenan an kira su ƴaƴan annabi adam kuma alhali ko ba daga cikin kasan su suka fito ba ma'ana kai tsaye kenan kaka yana hana musu gado sannan sun kafa hujja da ayar da annabi yusuf ya ce wattaba'tu millata aba'i ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub kaga da yace Ibrahim Ibrahim ba babansa bane sai suka ce to wannan ana kafa shi malamai suka ce to wannan min babu taklib ne da haka zance mafi inganci dai yan uwa suna gado tare da kaka sabani akan abinda mazhaba ta Hanabila sun ka tafi da kuma ga mas'ala ta musharraka da sun ka saba mu jamhur suka ce cewa ashabul furud in an basu kada a alli illa kada a kalli illa cewa sun hada uwa kawai a kalli cewa ashabul furud wannan da yawan malamai ba su tafi akan shi ba wallahu a'lam ya bani adama ya ku ’ya'yan annabi adam qad anzalna alaikum libasan Allah ce hakika mun saukar muku da sutura ma'ana mun saukar muku da abin da zai sa ku kai ga sutura ba wai sutura ce Allah ya saukar ba an saukar da ruwa an halitta muku iri ko a ƙasa koko an halicce shi a sama an kawo muku shi an ba ku ilimin da za ku haɗa sutura ko ta gargajiya ko ta kamfani shine kad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wanda zai ɓoye an gane ko wara shine wato ɓoyewa yuwari muwaratan an gane ko yuwari sawatikum zai ɓoye al'auraku warishan kuma an sokan muku darish muka ce malamai sun ce shine wato abinda ake nufi sutura ta ƙawa sutura ta kawa ta bambanta da sutura hakan ga adiya ko kuma warishan ita sutura kanta kawa ce gare ku sabani ne na malamai wali ba su taqwa akwai qira'a guda biyu akwai wali ba su taqwa imam nafi' da imam ibn amir an gane ko da imam al-kisai da imam abu ja'far sun karanta wali ba su taqwa ai wa qad anzalna alaikum libas taqwa ko wa anzalna alaikum libasa taqwa mun saukar muku da sutura ta attaqwa za mu zo mu bayani me ake nufi da attaqwa sannan kuma akwai riwaya wadda take ta ibnu kasir da riwaya ta abu amr ibn al-ala da riwaya ta imam ta imam asim da imam hamza da imam yaqub da imam khalaf al-ashir sun karanta wa libasu taqwa malamai suka ce bin raf'i alal ibtida'i kenan shi libasu taqwa matsayin mubtada shike sai ya zamanto zalika an gane ko in ji imamul qurtubi shine na'atun wal khabaru khairun kenan shi libasu matsayin mubtada zalika sai ya zamanto al musharu ilaihi an dauke shi a matsayin na'at waɗansu kuma suka ɗauki zalika a a matsayin huwa huwa khairun kenan shi matsayin alkhairi shike shi wannan suturar da aka sauko muku waɗansu malamai suka ce a'a shi matsayin khabar shi ce an gane ko kenan qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warishan to kuma huwa libasu taqwa shi rish shine libasu taqwa waɗanda sun ka ɗauki libas a matsayin khabar ko kuma sitrul aura huwa wato abin nan sitrul aurati libasu taqwa matsayin khabar suka ɗauke shi to duk waɗannan maganganu za ka iske maganganu ne masu nisa duk inda dai ta kai ta kawo abinda ake son a ce an saukan muku da sutura kuma an saukan muku da sutura ta kawa wa libasu taqwa in muka ɗauki libasu taqwa sutura ta taqwa waɗansu malamai suka ce na at-taqwa shine tsoron Allah subhanahu wata'ala sun fassara taqwa wato takwa ce wadda ba a gani dogara daga alwiqaya ne domin duk mai jin tsoron Allah zai sanya kariya ne tsakanin shi da azabar Allah subhanahu wataala an gane ko kenan takwa kuma ya zai sanya wannan kariya tsakanin shi da Allah ya aikata abin da Allah yayi umurni ya nisanci abin da Allah subhanahu wataala ya hada amma wadansu suka ce wali basu taqwa na ana nuhin at-taqwa ita ce at-taqwa al wato al-hissiya wanda ake gani ma'ana Allah ya sauka mu da sutura wanda take kare mu daga sanyi da sutura da take kare mu a wajen yaki domin Allah subhanahu wata'ala ya ce wato wa allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum dan ta baku kariya alhisn shine kariya yasa muke da littafi hisnu wato almuslim kariyan musulmi da hisnur rasid da Abdullahi Gwandu kanin Sheikhu Usman bin Fodiu to dan haka dai waɗansu fassara shi da attaqwa tsoron Allah ake nufi domin ita taqwa za ta sanya tsakaninka azab wato tsakaninka kariya tsakaninka da azabar Allah ibn jarir at-tabari kamar da muka faɗa a jiya da yazo sai ce abin da ya dauka dauki at-taqwa shine tsoron Allah domin tsoron Allah shi zai sa dan adam ya sa sutura waccan ta kariye shi kanshi daga zafi ba zai kakan shi ga halaka ba ina fatan an fahimce ni domin Allah ya ce waje ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum da taqwa zaka sa sutura ba zaka tafi a matsayin huntu ba a lokacin sanyi zaka sa sutura da ta dace da lokacin sanyi a lokacin zafi zaka sanya sutura da ta dace a lokacin zafi amma dai tsoron Allah shi zai sa ka kai wannan sai aka ce babu matsala nan alqur'ani yana zuwa da kalmomin da suna iya ɗaukar ma'anoni daban-daban tun da dai Allah subhanahu wata'ala shi ke saukar da taqwa ya bayar da ita ga wanda yake so nan libasu an ce kamar yadda wato sutura take rufe jiki haka ne taqwa take rufe zuciya kamar yadda an ka siffanta mata da libas kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna kenan nan babu matsala sannan kuma Allah shi ya saukar da waccan sutura ta takawa wadda take kare ku daga sanyi a lokacin sanyi da wadda take kare ku daga zafi a lokacin zafi tunda kuna sa sutura da ta dace da zafi sannan kuma Allah ya baku ilimin da kuka yi wato suturar da za ta kare ku a wajen yaki wato ta hanyar da wasu makamai ba za su kai ga jikin ku ba dan haka babu wani cin karo tsakanin waɗannan walibasu taqwa kuma Allah subhanahu wata'ala kenan wa libasu taqwa zalika khair wannan shine mafi alkhairi in muka doka zalika khairun shi libasu taqwa na tsoron Allah shine mafi alkhairi ko ko zalika khairun da libas wanda Allah ya saukar muku wanda yake suturta muku al'auraku da sutura ta kawa da sutura wadda take kare ku an gane ko take kare ku daga zafi da sutura waccan ta takawa ta tsoron Allah zalika khairun alkhairi ne na Allah Allah ya yabba ku amma in mun ce sutura waccan wadda ake sakawa da sutura ta kawa to muka fassara libasu taqwa khairun kenan sutura ta tsoron Allah ta fi alkhairi domin ya kamata ka kula da tsarkin zuciyarka kafin ka kula da tsarkin suturarka kafin ka kula ka wato shesa niyya ita ce malama aqida suke kallo niyya dole ita ce ake kallo ba ibada ba ibada kafin ta yi kyau sai an kalli niyya su malaman fiqh su kallon zahiri ka aikata daidai kuma ka dai aikata daidai ba to amma malaman aqida su ce to shin an yi don Allah ko ba a yi don Allah ba shi yasa ake bukatar mutum ya tsarkake zuciyarsa da yawan mutane za su yi aiki mai yawa amma in babu ikhlasi ko ko ikhlasi yana da karanci sai ka ce aikin bai da albarka mai yawa da yawan mutane za su aiki dan kadan amma saboda ikhlasi sai kaga Allah ya dauka wannan aikin dan haka dai in mun fassara tsoron Allah shine mafi alkhairi nan ya zamanto ismu tafdil in kuma waɗannan abubuwan gaba ɗaya ne zalika ya koma zuwa ga dukkan suturar da anka aka ba mu ta tsoron Allah to khairul alkhairi ne wanda ya fito daga wajen Allah zalika min ayatillah wannan yana daga cikin ayoyin Allah wanda sun kace shina daga cikin ni'imomin Allah ya za ya ce kuma shina daga cikin ayoyin Allah tabbas yana daga cikin ayoyin Allah domin Allah subhanahu wataala shine ya ba mu wannan kuma aya ce da take nuna akwai ni'ima ga dan adam tunda nan ayar bata gushe ba tare da ni'ima take me ake nufi idan muka dubi dan adam shine cikin halittu bisa doron kasa yake da sutura duk wata sutura wanda za a yi ma wata dabba ba ana mata sutura bane don a suturce ta tunda kaga doki sai a mishi sutura a sanya ko ina amma can bayan inda yake da al'aura kuma wani lokacin ba za a sa ba kenan sutura ce ta kawa haka raƙumi haka dabbobi amma kai dan adam sai Allah ya ma sutura ingantatta wadda kake sawa ka fito cikin mutane kuma ka sa wadda ta dace da sanyi ka sa wadda ta dace da zafi shi ko doki tun lokacin da an gashin nan da komai haka nan da yake da shi raƙumi haka jakki haka dabbobi haka kaza da wane ne da wane ne amma kai sai an ka bambanta su an ka bambanta ka da su to shi yasa aka ce masu suturarka ita ta zamanto min ayatillah tana daga cikin ayoyin Allah na nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya karrama ka ya kai dan adam dama wato aya tana nuna wato alama me yasa anan Allah ya ce tana daga cikin ayoyin Allah alhali ko duk abin da Allah halitta ayoyin na Allah ko ba haka ba wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu alwahid duk abin da ka kalla wanda aiki halitta Allah ne wanda kake gani to in ka kalle shi ka duba za ka gane cewa tabbas yana nuna akwai mahalicin da ya halicce shi shine makadaici Allah subhanahu wataala to amma me yasa wannan an kace to zalika min ayatillah a'a uslubi ne na alqur'ani duk lokacin da ake son ayi laftul intibah amma yadda hankalinka zuwa ga wani abu amma yadda hankalinka zuwa ga wani abu to sai a ce ma kalli kaza yana daga cikin ayoyin Allah duk da yake ko ayoyin Allah ne amma da yawan waɗansu mutane ba sa tunani sai Allah ce wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun ai mutane suna tare da raqumma Allah ce afala yanzuruna ila al ibli kayfa khuliqat yace akalli al ibil raqumma wa ila samai kayfa rufi'at ka kalle ta kallo na tunani na hankali ba kawai ka duba ba kawai ka kalle haka ka yi kasa da kai wa ila al jibali kayfa nusibat wa ila al ardi kayfa sutihat انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون shi yasa nan Allah subhanahu wataala ce zalika min ayatillah yana daga cikin ni'mu wato ayoyin Allah kuma waɗanda an ka liftul intiba an ka ce su mayar da hankalinsu su ga suturar da Allah ya musu ni'ima ce da Allah ya ce ba zai saukar da wannan sutura ba ya zamu yawo a duniya la'allahum yadhakkarun tana yiwa wannan yana sawo mutane su wa'aztu domin in sun kalli ni'imar za su gane akwai abin da zai sa su su wa'aztu su ji tsoron Allah su kame daga saba ma ubangiji saboda ya musu ni'imomi daban-daban sai Allah ce ya bani adam
يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون Allah ya ce, Ya bani Adam, ya ku ’ya'yan annabi Adam, la yaftinan na kuma shaitan, kada ku bari shaitan ya fitine ku, an gane ko, fi'ili na fatana wato yaftinu ne min babi zaraba yadribu fitine ka, abu ya fitine ka ya ɗauke hankalinka. Kalima ta fitna tana ɗaukan ma'anoni daban-daban, ka duba cikin wato al-itqan fi ulumil Qur'an, Imam Suyuti ya kawo ma'anonin da take ɗauka za su kai kusan alal akalla in bambanta ba ma'ana guda takwas. to nan la yaftinannakum shaytan kada ku bari shaytan ya fitine ku ya kautar da ku daga kyakkyawar aqida ya kautar da ku daga tafarki wanda yake ingantacce dan dama ya ce la aqudanna lahum siratakal mustaqim wato ash-shaytan kalima ta ash-shaytan suka ce asalinta daga wato shaqa yashitu ne idha ihtaraqa wanda ya kuna wanda ya kuna baya jin kari dama zai kuna a cikin wutar jahannama shaqa yashitu sai sun ce kenan asalin shi wazni fa'lan waɗansu malamai suka ce a'a daga shatura ne idza ba'uda idan yayi nisa kenan sai zama munto ya unkin ziyada ce sai zama to wazinin sa fa'al inji malaman lugha to ka gane cewa shaydan alaka kunarsa an halicce shi da wuta kuma zai kuna ko ka ce shata yashitu ko ko shatuna ba'uda dama matrudun min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala sannan iblis an kira shi iblis domin mi domin ablasa yublisu iblasan shine yanke kauna daga rahama Allah shi dama ya yanke kauna daga rahama Allah an kira shi arrajim waɗansu malamai suka ce fa'ilun ne bi ma'anar fa'il wato arrajimu kenan mai jifa domin yarjimu ghairahu bil gawaya yana jifa waninsa da halaka waɗansu suka ce an kira shi arrajim bi ma'ana almarjum almarjum shine almatrud wanda an ka jefar da shi daga rahama Allah subhanahu wataala kaga dai da sunayen nasa da sifofin nasa babu guda na kware wanda zaka dauka Allah shi mu da tsari da shaytan na mutun da na aljani la yaftinannakum ash-shaytan wato kada ku bari shaidan ya fitine ku ya sa ku tsoro domin duk mutumin da kake yi ma biyayya zai saka tsoro duk mutumin da kake kauna kwarai to zai abin nan zai saka tsoro ibnu malik ya ce kai ya ru'na man futin mata suna fitinar wanda ya ru'na suna ba da tsoro man futin ga wanda ya fitini da su idan ka ga mutum bai tsoron mace to hakikatan inji ibnu malik to ba ba son ta yake yi ba dama zaka mutum yana iya saba ma kowa duk duniya amma bai iya saba ma matarsa saboda yana kaunarta kama akhraja abawaykum min aljanna kar ku bari shaytan ya fitine ku kamar yadda ya fitar da abawaikum iyayenku al'abu baba al'abu baba sai a ce abawani to ako dan adam bai da baba guda biyu sai imam al-qurtubi yace akwai wata lugha a cikin larabci ana cewa abun uba abatun mahaifiya kaga in ba bincike ba ban taba jin abatun ba da ta'u amma imam al-qurtubi ya tabbatar da wannan lugha kenan da abun da abatun sai an ka ce abawaikum iyayenku guda biyu wato da abun da abatun an gane ko mahaifanku guda biyu domin alwalidu da alwalida ne kama akhraja abawaykum min aljanna kamar yadda ya fitar da iyayenku daga cikin aljanna to me yasa aka ce shedan shi ya fitar da su alhali Allah shi ya umurni a fitar da su domin shedan shi ya yi waswasin da ya zan sanadiyya a fitar da su shi yasa aka ce shedan ya fitar da su idan baka gane wannan ba zaka ji an ce shugaban kasa ya ba da izini a fitar da waɗansu mutane daga kurkuku. To ya ka ce ya fitar da su daga cikin kurkuku ba ana nufin shine zai je ya wace ƙasa gaba ɗaya ba ya buɗe ce ku fito. A umarnin da ba su shine dalilin da yasa. To shi shaidan shi ya sabbaba abin da yasa aka fitar da su daga cikin aljanna ce sai an kace kama akhraja abawaykum min aljanna zai fitine ku kamar yadda fitini iyayenku ya fitar da su daga cikin aljanna Allah ce yanzi'u anhuma libasahuma fi'li na naza'a yana zarewa zarewa ko wato fiddowa ko cirewa ko fizgewa min babi daraba daraba yadribu naza'a yanzi'u yana jarewa Allah ce yanzi'u anhuma libasahuma yana jaye musu sutura su wadan sun kace al-libas na abin da ake nufi haske da takawa wadan kuma sun kace libasahuma ana nufin sutura annabi Adamu da Hawwa ita ce az-zufr al-zufur shine akaifa suka ce ita ce asalin wato sutura annabi Adamu da Hawwa wanda sutura ce mai kyau wato bayan sun ci itaciya lokacin da suka tuba sai tu- daidai wannan wurin ne ta tsaya sai bakin nan muka samu wannan riwayoyi ne na Isra'iliya Allah shi ya san hakikanin sutura annabi Adamu da Hawwa almuhimmu yanzi'u anhuma libasahuma yana zare musu suturarsu li yuriyahuma sawatihima dan ya nuna musu al'aurarsu shi yasa kake garin yanzu wai ci gaba ne a kasashen duniya har mazhaba a akwai wasu sunanta nudity mutum ya tafi tsirara mazhaba ce a turai nijisim da wane ne amma sai a ce mu mace bai dace ta sa hijabi ba bai dace ta sa niqabi ba amma shi wanda zai zai zai tafi tsirara zir zindir shi wannan kawai sai culture development shine ci gaba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alhali ko shine tarko na farko da shedan ya fara ya nuna ma annabi adamu da hawwa'u wato tsirecin su to amma su waɗansu sun san abin bai da kyau amma ana samun kuɗi sai da miliyar waɗannan kamfanoni suke samun masu talla da hotunan mata da masu fina-finan mata na batsa da masu kaza da masu kaza ya za a yi suna samun waɗannan makudan kuɗi su yarda addinin musulunci ya zama to shine addinin da za a bi a turai kenan a rufe gidajen giya a rufe gidajen mata a rufe kaza a rufe kaza hasara ta yi yawa ba za su yarda da wannan ba shi yasa wani lokacin suna yaki da addinin musulunci ba wai dan su yarda da addinin musulunci ba a'a su san addinin gaskiya ne amma masu samun kuɗi ta hanyar banna su ne suke ganin cewa za su koma talakawa Allah shi mu nasani li yuriyahuma sawatihima dan ya nuna musu tsirecin su sai Allah subhanahu wata'ala ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum innahu shi yarakum shaytan yana ganin ku wa qabiluhu wadansu malamai suka ce aljinnu wash shayatin su ne qabiluhu da aljannu da shaytanu to menene bambanci tsakanin aljani da shaytan tunda malamai sun ce aljinnu wash shayatin wanda ce ah to ne bambancin su a akwai bambanci in baka sani ba kar maka ba in an ce aljinnu sune aljannu in an ce ash-shaytan shaytanu cikin mutane akwai shaytanu cikin aljannu akwai shaytanu ko ba haka ba alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinn akwai shaytanu mutum ku shaytan aljannu amma shi kuma aljinnu ba duk aljani na ba ash-shaytani domin cikin aljannu akwai muminai wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun kaga shi yasa in ka ji malamai sun faɗi magana ka tsaya kai bincike waɗansu malamai suka ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu kalima ta qabiluhu abinda ake nufin ji wasu malamai annaslu shi shaytan da shi da annaslu zuri'arsa su ne a qabiluhu waɗansu suka ce a innahu yarakum huwa wa qabiluhu ay jiluhu tsaransa abokanin harkarsa waƙila waɗansu malamai suka ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu wa junuduhu da shi da rundunarsa to duka in ka duba in an ce shi yana ganin ku da shi da aljannu haka ne aljannu suna ganin mu ba ma ganin su ba matsala bane ko an ce aljannu in an ce shedanu to shedanu na aljannu suna ganin mu ta hanyar da bamu ganin su an gane ko sannan kuma in an ce zuri'ar shedan aljannu ne babu matsala dan an ce aljani ko an ce zuri'ar shedan tunda aljannun ne sannan kuma in an ce tsaransa to in an ce aljannu tsaransa ne tamkarsa ba matsala amma kuma an ce zuri'ar sa kenan waɗanda suka bi shi daga cikin su in an ce rundunarsa ita ce rundunarsa wadda ta bi shi amma in an ce aljannu aljannu to sai zaman to a akwai waɗanda sun bi shi akwai waɗanda ba su bi shi ba shi yasa zaka ga malamai sun kawo maganganu daban-daban don fassara wata kalima innahu yarakum shi shedan yana ganin ku wa qabiluhu da kuma jama'arsa rundunarsa min haythu la tarawnahum ta inda ba su ganin ku an gane ko sai Allah subhanahu wa ta'ala ce inna ja'alna shayatin lalle mu mun sanya shaytanu awliya'a su zamanto waliyai jam'i ne na waliyu sai a ce auliya taqiyu sai a ce asqiya shaqiyu sai a ce ashqiya inna ja'alna ash-shayatin Allah ce mun sanya shaytanu auliya'a su zamanto masoya an gane ko lillazina la yu'minun ga waɗanda ba sa yin imani da Allah subhanahu wata'ala an gane ko to dan haka Allah ya tsoratar da annabi Adam kafin shaytan ya afkar da shi cikin bala'i domin Allah ce faƙulna ya Adamu inna haza aduwwun laka wa lizawjik wannan makiyinka ne kuma makiyin matarka ne fala yukhrijannakuma min al-jannati fatashqa kada kai sake ya fitar da kai daga cikin aljanna ka shiga cikin wahala kaga an an faɗa amma annabi Adam ghafala tazzo shi dan yi masa wasu ya halakar da shi mu kuma mutane ƴaƴan annabi Adam mun san ko ba mu cikin aljanna an yi muna alƙawarin cewa za a mayar da mu aljanna fa in ma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun to mu kuma mu ji tsoro domin shedan ya fito da mu daga cikin gidan aljanna nan kamar cikin gidan kurkukun sane muke akwai alƙawarin da Allah ya muna za mu koma in mutum ya bi Allah gashi nan Allah ya ba mu ya kafin mu zo duniya Allah ya faɗa mu da shaytan bakin mu ne yadda an ga mu annabi Adam ku yi kokari ku bi tafarki na gaskiya dan saboda ku koma can gidanku na asali wanda ko ya kiya sai shi cigaba da zama dan fursuna shaytan ya je da shi can wutar jahannama Allah shi mu na tsari inna ja'alna shayatina Allah ce mu mun ka sanya shaytanu awliya'a su zamanto masoya waliyai kaga ashe shaytan shi na da waliyai Allah kuma subhanahu wataala shi na da waliyai lillazina la yu'minun ga waɗanda ba sa yin imani na an kawo lillazina la yu'minun da a nuna maka waɗanda ba su yin imani su ne suke zamantowa waliyan shaitan kenan asalin wilaya tsakanin shaitan mi da kafirai allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah wallazina kafaru yuqatiluna fi sabili taghut allazina kafaru kaji kafirai faqatilu awliya ash-shaytan ku yaki waliyan shaitan kenan lillazina la yu'minun kuma wannan dan a nuna mu mu'minai cewa su da akan imani kenan shaitan ba waliyansa bane Allah waliyul ladina amanu shi shaitan wanda yake waliyin sa wanda yake tare da shi me yake sa waka zan waliyin shaitan ka kauce mata farkin Allah baka sauraron wa'azi baka kula sai ka zama to kamar wanda adda dundumi to sai Allah ya sanya maka shaitan ya zama to abokin tafiyar harkar ka dan ya ce alam tara anna arsalna shayatin al kafirina ta'uzzuhum azza wato asali shi daga aziz ne kamar wanda ke tafarfasa inji malamai kamar da suke zabarbari haka ne suke tura mutane zuwa ga sabon Allah har in ba kai ba ma kamar ba ka jin daɗi me dalili sai Allah ya faɗa ka zamanto baka kallon zikirin Allah baka saurare shi ka zamanto kamar wato mai dundumi wanda baya gani da daddare ko shi mai dundumi ba Allah ramma Allah ce wa man ya'shu an zikrir rahmani to nuqayyid lahu shaytana duk wanda ya kau da kai asalin shi kau wato ana fassara shi da kau da kai ko ya bijiri amma asalin shi daga asha ya shune shi dundumi ya same shi in dare ya kama mutum baya gani kwata kwata sai zaman to makahu to in kan makamce ma ayoyin Allah baka saurare ko kana ji kana girman kai to Allah ya ce wa man yashu an dhikri rahmani nuqayyid lahu shaytana sai a sanya maka shaytan fa huwa lahu qarin shi zaman to abokinka da ka nisanci malamai da wa'azi ka halaka kowane irin bala'i zai iya samun ka Allah ya mun tsari sai Allah ya ce mi malam
وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون الله يتي وإذا فعلوا فاحشة إذا سنك أيكة الفاشا أن قال يقول سوء أن سكي مشركي ko kafirai qalu wajadna alaiha aba ana sai su ce mu in iyayen mu akan wannan wato kalima ta fahisha malamai sun yi mata fassarori daban-daban zaka iske aqwalul mufassirin amma in ka koma zaka iske zaka iya kasa su gida biyu ko dai ya zamanto fahisha shine abin da ya fitar da mutum daga cikin musulunci wato kafirci ko shirka an gane ko ko kuma alfasha ya zamanto abin da yake bai kai kafirci da shirka ba sai zamanto kaba'ira abin da yake na mummunan zunubai asalin ta suka ce daga fahusha yafhushu fuhshan mithlu qabuha yaqbuhu qubhan abin da yake mummuna abin da bai da kyau waznan wa ma'anan wadansu malamai suka ce waznin su ɗaya da ma'anar su ɗaya sai waɗansu malamai suka ce a yanke fahishatan shine abin da munancinsa ya kai ƙarshe ba wai kawai qabihun bane ashaddul qubh kenan sannan kuma waɗansu malamai suka ce to in zaka samu irin wannan a cikin larabci ko da wannan bai yi ba zaka iya samun shi a wani wuri shabahun shibhun shabihun masalun mislun mathilu to su waɗannan ma'anar su ɗaya kuma wazanin su ɗaya amma wancan sun ka ce a'a ana samun bambanci to Allah ce wa idza fa'alu fahishatan wadansu malamai suka ce in suka aikata alfasha shine kafirci ko shirka an gane ko kenan kuma alfasha shine abinda bai da kyau wadansu malamai suka fassara shi na abinda ake rihi shine wato fa'alu fahishatan zina irin aurata auratan da suka kasance suna yi na alfasha ko kuma wadansu malaman tafsiri suka ce at-titwafu uryanan shine sun kasance suna kewaye suna tsawafi ga Ka'aba uryanan huntu babu komi ga jikinsu wai ibada ce suke yi dan ayat da za ta zo zuwa gaba za ta bayyana suka ce dalilin su kuma Allah ce ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjid amma ni abin da muke gani mu dauki aya a matsayin a domin kafirci da shirka su suka haifar da duk wannan bala'in da suke ciki an gane ko kuma dama ba wai wannan tsawafin ba a'a duk abin da suka aikata wani lokaci suna danganta shi ga Allah domin mi idan aka tambaye su abubuwan da sun ka haramta za su ce wa za su ce Allah Allah subhanahu wataala ya musu raddi yace ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib ka gani ko to suna kirkira ƙarya ga Allah sai Allah ne umurni raƙumi in yayi shekara kaza ba za a ci ba da wanda ya kaza da kaza da kaza da kaza daga waje suke kawo wannan ko kuma su koma sai a'a cikin tan tarihin iyayensu don abu biyu ne su kafa hujjar shi wallahu amarna biha Allah ne umurce mu da shi kaga kenan wani lokaci su ce sun gade shi sun gadin gadin ko ku su ce Allah subhanahu wataala ya umurni da wannan wani lokacin kuma sai su hada su ce sun gade shi kuma haka Allah ya ce kenan nan ayat tana nufin wani lokaci za su kafa hujja da abin da iyayensu suka aikata wani lokaci za su ce Allah ya ci wani lokaci kuma za su ce a'a sun iske iyayensu na yi kuma haka Allah ya ci kaga hali guda uku wannan qadiya take da ita an gane ko wa idza qila lahum abin nan wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha sabanin masu imani su in sun ka aikata alfasha ba su cewa Allah ya ci mai imani wanda zai samu aljanna shi in ya aikata alfasha bai cewa haka ne iske iyayena suke yi kuma bai cewa Allah ya umurce ni sai dai ce nayi lafi Allah ka gafarta min wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimin al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون إذا فعلوا فاحشة ما سوء إيماني المتقين أن أنك فدا إذا فعلوا فاحشة إن سوء أيكة الفاشا أو ظلموا أنفسهم كوكو زالون سوكا زالون تكاونا سوء كوكو سوء يقول دقنقن هارين دا أدم ذكروا الله نفسنا دا الله فاستغفروا لذنوبهم باسو تيوا إيه مو حكا ممكن إسكسونا أيكة داوا كوكو حكا الله يسوء آه زفتي أستغفر الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اما الله ce man yaghfiru dhunuba illa Allah wa ke gafarta dhunubi ba Allah ba sai Allah ce ba sa dogewa to irin waɗannan ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha da haka da kaji mutum na kafa hujja da aikin iyaye ba tare da hujja ba to an samu matsala wajadna alaiha aba'ana haka mun ka iske iyayen mu suna aikatawa a cikin suratul zukhruf Allah ce babu wata al'umma da an ka tura manzo a cikin ta face sai sun faɗi wannan cewa kawai wasu daga cikin sai sun kafa hujja akan wannan Allah ce wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun an gane ko wa inna ala atharihim muqtadun da haka suna koyi da abinda suka iske iyayensu suna aikatawa wannan tabi'a ce ta mutane wani lokacin kuma in an ce musu ku ba abin da Allah ya sabkar sai su ce zamu abin da iyayen mushriki ba wai sai in sun aikata alfasha ba in ma an ce su dawo wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfaina alayhi aba'ana zamu bi abin da mun ka iske iyayen suna yi amma a cikin suratul luqman sai an ka ce wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana kaga can cikin bakara qila lahum ittabi'u ma anzala Allah Luqman ittabi'u ma anzalallah duka dai ne amma ma alfaina alaihi aba'ana shine cikin bakara ma wajadna alaihi aba'ana shine cikin suratul luqman amma cikin suratul ma'ida sai an kace wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana idan aka ce ku zo zuwa ga wato abinda abinda Allah ya saukar da abinda manzo ya zo da shi sai ce hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana abinda iyayen mu suka suka samu muka samu iyayen mu ya ishe mu wannan addinin ya isa ba sai mun kara ba ba mu bukatar wani abu to wannan min babil wato abin nan ka gane cewa in an ce su bi ba wai suna kafa hujja da iyayensu bane in sun aikata alfasha a'a ko kiran su aka yi aka ce su bi abin da Allah ya ce ko su zo zuwa ga Allah da manzo sai su ce a'a su ba za su buwa hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana Allah kuma musu raddi yace awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun ko da ƴaƴansu ba su da hankalin komai na addini a cikin suratul baqara ko awalan kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun a cikin suratul ma'ida la ya'lamuna ne ba la yaqiluna ba a cikin suratul luqman kuma awalau kana ash-shaytanu yad'uhum ila azabis sa'ir ko da shaytan yake kiran su zuwa ga azabar wuta ba za su kalla ba su kalli dalilai da hujja kawai za su aikata abin da suke so ne wannan abin yayi muni to shi yasa abin da malaman aqida sun kace at-taqlidu hijabul aqli shi at-taqlid in an ce at-taqlid shine wato taqlid koyi to abinda ake ma taqlidul a'ma shine koyo irin na makahu makahu yana bin mai jin shi duk inda sun kai canza za a bai sai inda za a ba to haka ne waɗansu mutane suke bin abu to sai malamai suka ce at-taqlidu hijabul aql koyo taqlidul a'ma koyo irin koyon makahu irin yadda makahu irin yadda makahu yake bin mai jagorantarsa to hijabul aqli yana daga cikin abin da ke sha makanci hankali duk mutane waɗanda suka yi shirka aka tambaye su sai su kafa hujja da cewa haka sun karki ayyukan su annabi ibrahim da ya tambayi da ya tambayi mutanensa ما تعبدون واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون يتم بيوسف بيقول يا بوتا ما yana son su bashi amsa ba wai ya tantam suke bauta ba suka ce muna bauta ma gumaka mu yi ni mun doge akan muna yi musu bauta yace hal yasma'unakum iz tad'un shin suna jin ku kaga yana son ya ja hankalin su ya ba su hujjoji da dille lokacin da kuke kiran su aw yanfa'unakum aw yadurrun ko suna amfanin ku da wani abu ko suna sun kuɗe muku ta cuta kai sai suka ce qalu bal wajadna aba ana kazalika yaf'alu suka ce haka ne mun ka iske iyayen mu na idan haka ka bai mana wannan magana abinda ka aka iske ana yi shekaru 100 100 aru aru kawai suka suka ce a canza shi kai waye to shi yasa Sheikh Sayyid Sabiq cikin littafin sa wato al-aqaidul islamiyya yace at-taqlidu hijabul aqli nan yana nufin at-taqlidul a'ma al-aqaidul islamiyya da yace al-aqaidul islamiyya da yawan mutane suna cewa al-aqidal islamiyya Sayyid Sabiq shine mai fiqh sunna an gane ko malami ne a jami'a a Saudiya to al-aqaid nan ya kalli cewa aqidodin musulunci ba wai tana nufin aqidodi masu yawa ba a'a yan an kalli imanu billah aqida ce imanu bil mala'ika bil rusul in an kalli mas'alolin aqida daban-daban ce sa sa al aqaidul islamiyya bi itibaril masail ba dan musulunci na da aqidodi daban-daban ba ka san wani yana son sai ya ga kuskuren wani malami Allah ya ganar da mu wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana za su ce haka mun ka iske iyayen mu suna aikatawa wallahu amarna biha Allah shi ya umurnin mu da wannan to kaga wannan ma ita ma matsala ce can wancan hujja ce ta taqlid sun iske wannan kuma hujja ce ta ƙarya dama mutum in zai kafa hujja ya za a mace shi sai ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce shi da wannan to wannan yima Allah ƙarya ne shi ko duk wanda yima Allah ƙarya halaka ta tabbata gare shi ina fata an funce ni kakka yadda abinda baka da sani ka zo ka ce a'a Allah subhanahu wa ta'ala shi na ya umurce ka da wannan kuma alhali Allah bai yi umuri da wannan ba qul annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallallahu alaihi wa sallam kace inna Allah haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala la ya'muru bil fahsha Allah baya yin umurni da alfasha nan aya ta fito karara ta ce Allah baya umarni da alfasha in muka duba cikin suratul isra sai mu iske kuma wata aya ta zo kamar Allah yayi umarni domin Allah ya ce wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira amarna nan ya ce la ya'muru bil fahsha nan ko ya ce amarna mutrafiha an umurce su fa fasaqu suka yi fasikanci fa haqqa alaiha alqawlu to ya zamu yi da wannan kaga wannan daga cikin abin da yake da kyau dalibin ilimi ya san littattafan da suke hada ayoyi wajen mas'ala domin kada a zo kafiri ya zo maka da shubha kaga ko da kai bai sa ma shakka ba magoya bayan ka za a iya kada su cikin matsala kuma an mai daga cikin bincike akwai amsoshi daban-daban da malamai suka bayar a nan amsa ta farko waɗansu malamai suka ce nan a cikin aya wadda a cikin suratul isra amarna mutrafiha ai amarna mun umurci mutrafiha waɗanda aka ni'imta a cikinta domin at-taraf shine jin daɗi atrafahu ya ba shi jin daɗi almutrif wanda ya ba da jin daɗi almutraf wanda an ka ba jin daɗi to amarna mutrafiha za umurci majiya daɗin garin masu mulkin masu kuɗin masu faɗa aji masu jama'a masu karya babu gaba amarna za umurce su za mu umurce su ta hanyar annabawa bi ta'atillahi su yi da'a ga Allah wa tasdiqir rusul so gaskata manzanni fa fasaqu sai su yi fasikanci bi takzibi ar-rusul so ƙaryatar da manzanni wa ma'siyatillahi ta'ala su saba ma Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan shine abin da ake yi da amarna an umurce su da da'a sun ki nan kenan bai da wato shine abin da ake nufi waɗansu malamai suka ce a'a abin da ake nufi nan wato amarna mutrafiha a can za mu umurce su an gane ko shi ne ma'ana umarni kauni alƙadari akwai umarni na yadda Allah ya umarci duniya ta tafi akai mutumin da ya bijire ma ayoyin Allah to sai Allah ya sanya masa shaidannu shaidannu nan za su umarce shi da banna ta hanyar Allah ya bar shi da su sai ya zamanto wato sai ka bambanta tsakanin umarni na Allah wanda yake na kauni ne da umarni na Allah na shari'a in an ce umarni na Allah kauni to da Allah ya bada umarni kasancewa zai yi inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun amma Allah ya bada umarnin ayi sallah na shari'a wasu in sun gara ma za su aikata wasu ba za su aikata ba hakan ga an ce Allah ya so abu in kaunan ne Allah ya so shi yayi umarni to shi kina abin da zai kasance amma ya an yuridullahu li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum wa yatuba alaikum na Allah ya muku bayani mai imani zai yi imani amma wanda ba zai yi imani ba wannan can gare shi ta kare irada kashi biyu ce irada kauniyya da kuma irada shar'iyya haka mashi'a akwai kauniyya akwai shar'iyya haka amru da izini in an ce izinin Allah akwai izinin Allah wanda yake kauni ne akwai kuma izinin Allah shar'i kuma suna iya haduwa suna iya rabuwa Allah subhanahu wataala da ya zo wajen masu sihiri sai ce wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi iznillah ba za su cutar da kowa da shi ba illa bi iznillahi sai da izinin Allah to ashe Allah ya umarni ayi ayi sihiri a'a nan izinin Allah alkauni in Allah ya yi izinin cewa zai cutar da kai ya yadda kenan to wannan abin zai cutar da kai amma a lokacin da sahabbai suka je wajen yaki sai Allah subhanahu wataala ya ce wa laqad sadaqakumullahu wa'da id tahsunahum bi izni Allah ya yi kyauta ya ce wato gaskata muku alkawali iz tahsunahum bi izni lokacin da kuke kashe su da izinin Allah izinin Allah nan alkauni yana ciki ash-shar'i yana ciki don Allah shi ya umurnin ayi jihadi udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu sannan kuma shi ya yadda a kashe su kaga nan sun yi tarayya to duk in mutum bai fahimci wannan ba kaga nan da an ce la ya'muru bil fahsha kuma an ce wa idza aradna an nuhrika qaryatan amarna mudra fiha sai ya ce a akwai kuskure akwai amsa ta uku da aka basuwa wadansu malamai suka ce abinda aka nushi nan wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mudra fiha ai kasarna za mu yawaitar da su domin kalima ta amara wani lokacin tana nufin kafura in sun kai yawa sun kaga sun yawa sai su yi ma Allah ta'addanci suna ganin cewa ba za su yi ma Allah subhanahu wataala biyayya ba akwai kuma wato abin na amsa ta hudu da malamai suka bayar ita ce amarna ita ce riwaya wadda take matsayin riwaya shazza ce ba qira'at almutawatira bane imamu suddi da imamu abu aliya da imamu abu usman nahdi sun karanta amarna mutrafiha ita wannan qira'a tana nufin zamu ba su iko iko wanda yake cikakke na su yi abin da suka ga dama to shine abin da ake nufi a can kenan nan ba ana nufin Allah ya umurce su da su saba ma Allah subhanahu wataala ba waɗannan su ne ma'anoni guda hudu da malamai suka bayar duk da yake lokaci yayi mun halinsa kenan dole dai sai gobe za mu zo mu karasa bayani domin abin zai fi fita a fili insha Allah ta'ala قل إن الله لا يأمر بالفحشاء كتي ألا بايا أمرني دا الفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون كنا فتاقا ألا أبن دباكو نسني أكنسا دك وانديك فتن هكا بزير نصر بدنيا دا لاهرة إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون سننسوني ما في جرمان زنبي دا ظالمتي ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام sannan kuma su ne za a bijiro da su a kaskantar da su ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wataala ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba ulaika yu'raduna ala rabbihim wa yaqulu al ashhadu haula alladhina kadhabu ala rabbihim ala la'natullahi ala adh-dhalimin to ana fara nuna mini lokaci ya matso ba za mu samu damar bayanin ba sai gobe in Allah ya kamu da sai mu tashi akan wannan aya da izinin Allah subhanahu wata'ala abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana bala ai muna addu'a a gurguje اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل أمورنا يا رب العالمين آمين اللهم ربنا آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين آمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا آمين.
عذاب النار اللهم انصرنا وانصر بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين آمين اللهم انصرنا وانصر بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمين.
ربنا تقبل آمين.
صيامنا وسائر آمين.
عباداتنا آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين